أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke nazari na tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna karatu a cikin suratul luqman za mu tashi aya ta 23
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور
bismillahir rahmanir rahim a ayoyin da suka gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya gaya mana irin halittu da yayi wanda ba za su kirgo ba cikin su akwai sammai akwai kasai da kuma yanda Allah ya tuttulo mana ni'imominsa wasu mun san su wasu ba mu san su ba wasu a bayyane wasu a ɓoye sa'annan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin abinda kafirai suke faɗi idan aka ce su imani da Allah sai su ce za su bi hanyar da iyayensu suka bi shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce ko da iyayen nasu sun kasance a kan hanyar shiga wuta kawai sai su bi iyayensu sa'annan sai Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana duk wanda ya mika wuya ga Allah madaukakin sarki ya kuma kyautata aiki shine ya tsara la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wannan yayi riko da igiya wato mai karfi yayi riko da igiya ta gaskiya daman Allah madaukakin sarki haka yake son musulmiya ya tsaya la ilaha illallahu muhammadu rasulullah musulmi dukkan yan uwan musulmi ne duk duniya babu wani wanda yake faɗin wannan kalma wanda yake ba musulmi ba ko da wani abu ya same shi na barin musulunci to sai dai a yi masa wa'azi wato yanda ake barin musulunci jama'a ba yanda muke ta tunani ba ne akwai mutanen da ba za su zama sun bar musulunci ba sai idan an yanka musu hujja sai idan sun tabbatar da abin da suke yi ka ɗauki misalin mutumin da ya musulunta yau wanda ya musulunta yau idan ya yi wata kalman kafirci an jima da da safe sai ka ce shi ke na ya yi ridda? na? kun gane hausa? tun da shi duk al'adar salaman kafirci ne bai ma san wanne ne kafircin ba wani shi kenan da safe kuka haɗu da shi da ya faɗi magana sai ka ce shi kenan kafita na kaga wannan hauka ce kuma ba tsarin ma musulunci ba ne su a musulunci nuna masa ake wannan abin ba daidai ba ne karka sake sai ce ya gyara karka yi haka ake yi haka ake yi Allah maɗaukakin sarki fa yana ƙaunanmu ne yanayin yana jin tausayinmu mu fa ba mu da wani abu ba wanda muke tunani cewa za mu iya yi idan ka sake shaɗan ya kai ka wani matsayi cewa kai ɗin nan ka isa katin batsa kana da wani abin da za ka yi to wallahi ka gama an gama da kai mu musulmi ne bayan Allah masu laifi muna ta neman Allah ya yafe mana muna ta roƙon Allah ya samu rayuwar musulmi mutu muna musulmi muka yi kuskure ya fi bana shi ne matsayinmu nayi wannan magana ne saboda wani abin da na gani mai daga hankali ɗazu wani ya tura mu daga hankalin wato an yi ta yi a baya amma an ɗan janye wani malami cikin izala ɗaya ɗaya izala yake kiran wani malami a ɗaya izala cewa shi wannan malamin kafiri ne kuma ma ya ce duk wanda bai da kafiri ba ne shi ma kafiri ne wallahi aka yi faɗi da ce mu ma da muke ji shi kenan Allah ya kiyaye haka ya faɗa yadda ka ji nan kawai sun ɗauki addinin musulunci sun mai da shi kawai wasan kwaikwayo kuma wasan kwaikwayon ma har ma sun bari wasan kwaikwayon har ya fi addinin musulunci kima sau da wani ai wasa ne da addini mai da mutum kafiri jama'a ba ƙaramin wasa ba ne ba ƙaramin aiki ba ne hasali ma duk mutumin da ya ce la'ilaha illallah shari'a ce take mai da shi ta masa hukunci ya zama kafiri ba wai ni da kai haka ba ai kun gane hausa duk mutumin da ya zo ce ma la'ilaha illallah muhammadu rasulullah an gama da kai dole kai ja haka ya haƙuri me ya yi me yake yi me zai tabbatar ma wannan mutumin da la'ilaha illallah shi kafiri ne kawai su shari'a amma ba kai kai ba saboda in kai ne kai in ka ce kafiri shi ma ce kai ma kafiri ne ba an huta ba ba an gama ba kamar yadda yake ta faruwa abubuwa ne wanda suke ba su da dadi wani daga cikin maluma a ƙasar nan shekaru da yawa sun sha bamban da wasu ƙungiyoyi an zo ana mitin yake ba da labari a university of maiduguri an zo ana mitin da ɓangaren 'yan izala a cikin mitin da ɓangaren 'yan ɗarika da kiristoci sai aka zo ana mitin an zauna a kowane mai kaman barkwanci a cikinsu kirista ne sai aka ce a yi addu'a ya ce a yi ba wani addu'a da za a yi me yasa ya ce saboda dukkan sunan ya ce ai duk kafirai ne me yasa ya ce a tsaya ya ce kun gani waɗannan ya ce ‘yan ɗariƙa ne aka ce ya ce waɗannan ‘yan izala ne ya ce to yanzu yana da kaset wanda waɗannan suka gaya musu cewa waɗannan kafirai ne ya ce kuma yana da kaset wanda waɗannan suka gaya masu cewa wannan kafirai ne ya ce daman su kafirai ne haka ya faɗa na? shi kenan ya yi daman shi ya zai ce kalmama haka ya faɗa da haka wasa da addini kuma wallahi ba inda ake wannan sai najeriya duk duniya kawai mutum ya dubu mutum ya ce mar kafiri yana la'ilaha illallah kai da aka ce ka yi da'awa a kira mutane sai ta shiga na kai yanzu da kai ake rigima ana kore mutane suna fita a fita kai ka ce yanzu kuma kai ma din haka za a je a gaya maka domin kamatu dinu tuzal yanda kai haka za a ma shukar yanda ka shuka haka za ka girba da haka dole ne mu kula shi Allah madaukakin sarki fa bai aiko mu duniya mai komai ba sai musulunci ba wanda Allah ya turo shi shiga wata kungiya in ƙara fada na rantsa muku da Allah ba wanda Allah ya turo shi wata kungiya duk musulunci Allah ya turo mu yawa in ka je ka shiga kai ka je ka shiga kai zaka wa Allah bayani me kuke yi a kungiyar ku amma ka'idar musulunci shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah ina kuke da tarihin musulunci ne ɗaya daga cikin usama ɗan zaidu yaƙi fa aka je yaƙi da kafirai ainihin kafiran aka je yaƙi wani daga cikin kafirai sai ya sadado ya sadado duk wanda zai dan je fitsari ya dan je bayan gari ana zaune kama sai ya kashe shi aka ringa tsintan ina ta dauki daya a cikin al'umman musulmi da Usama da wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce akwai wanda yake mana barna anan sai mun kama shi da haka suka buye suka labe halakuwa wani ya je sai aka kashe shi suka bi mutumin nan kuwa suka datse shi wannan ya tare ya tare sai ya samu wata bishiya ya tsaya sun taho za su ritsa shi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ɗaya da wanda ba usaman ba sai ya ajiye takwabi irin kayi sa'a wato ka zama musulmi usama kuwa sai ya sa takwabi ya ɗauke shi shi rigimar sai ta dawo tsakanin shi wannan sahabi da usama yake ce masa ya haka ya haka baka ji me ya faɗa ba ne ya ce rabu da shi na ji ai wayo ne ya ga mun na ya ga mun ritsa shi hankalin sahabin saboda ya san me la ilaha illallah hankalin shi ya tashi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin usama bai zo ba suka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaji kaji kaji abin da ya faru sai suka ga fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza sayyidina usama ya zo sai usama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usama an ce mutum ya ce la ilaha illallah ka kashe shi Usama yake ta bayani ya Rasulullah a wata ruwayar hadda lissafin mutanen da ya kashe ba ina nufin shine ya kashe wahani shine ya kashe sai ya gama sai manzo Allah ya ce yaya zaka yi da la ilaha illallah shiran tashin kiyama haka yake masa sai ya gama bayani sai ya ce masa idan la ilaha illallah ta tazo ran kiyama ya zaka yi da ita karshe sai da Usama ya ce sai da na ya yi fata ina ma a ce ranar zan musulunta ya to kasan ya san cewa al'islamu ya jubu ma ƙabulan an ce sai da usama ya biya diya diya kama zika kawai sai ka sha shayi na kawai ka ce zama da shi kafiri kafada kuma mutane mantawa suke da hatsarin kalma da kalmar munafiki da kalmar kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk wanda ya ga wannan uwansa to ba za ta taba tafiya haka ba za ta tashi sama mala'iku za a bincika idan mutumin da aka ce kafiri ne kafiri ne to shike amma idan ba kafiri bane shi wanda ya faɗa na za ta dawo kan shi na karka dauka kawai morewa kake na kana ta furta cewa wani kafiri wani kafiri ya kamata mu daina wannan dabi'a mu daina wannan dabi'a in ma kuskure wasu suke a musu wa'azi ina ruwanka dan kai wa'azi ba ji ba wani haushe yake jiwa ya faɗa ba ji ba dole sai an ji annabawa ma suka zo suka yi wa'azi ba ji ba kai waye aiko ka babu Allah cewa yi wa zakir فإن الذكرى تنفع المؤمنين Allah madaukakin sarki yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace in alayka illa illa albalag abinda muka saka kawai shine ka ida sako Allah yace a wani waje fa man sha'a falyumin man sha'a falyakfur to da haka dan adam dole mu kula Allah ka tsare mana imanin to shine Allah madaukakin sarki yace بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ألا مدوككين سركي يا ينا لله شمن زن الله صلى الله عليه وسلم cewa wanda ya kafirci da kada kafircinsa ya bata maka rai kada ka damu in an kafirci domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana damuwa kafiran maka yana san su musulunta kai ba kafir munafikai ma yana san su tuba abin ya dame shi har Allah yake ce masa wala allaka ba su saka na Allah la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini zaka halaka kanka ne dan sun ki imani wato ka rabu da su da haka Allah ya ce wanda ya kafirce kada kafircinsa ya bata maka rai saboda me Allah ya ce ilaina marji'uhum wajenmu za su dawo kowa kowa da ka sani baka gani kowa ya mutu sai a je makabarta a tura shi na haka ba ake da musulmin da wanda ba musulmin ba da wanda da fajiri da dan kirki da mai bin Allah da mai tsaye da sallah da wanda baya tsayawa na da mazinaci da dan caca da barawo duk kowa ya mutu na zuwa ake a tona kabari ai me Allah ya ce wajen mu za su dawo da haka babu kabi kada ka damu sa'annan Allah ya ce fa nunabbi'uhum bima amilu zamu ba su labarin abin da suka aikata kuma inna Allah alimun bi zati sudur Allah matani ne da abin da ke cikin kirasa dan adam ne kake boye masa wani abu da haka Allah ya san me yake cikin zukatan kowa da haka kaga ba ba wani abu na'am
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Allah ya ce numatihum qalilan su kafiran nan da suke ta kafirci a wannan duniya Allah ya ce numatihum qalilan zamu ji yadda su dadi dan kadan zamu bar su su dan su kai su kai su kawo wani waje Allah madaukakin sarki cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi fala ya garurka taqallubuhum fil bilad kar ma kai kawon su a bayan kasa ya ya ya saka hankalinka ya je kansu kai da jin wannan aya ka san da mu ake da mu ake magana saboda mu ne wannan zai iya zamowa hatsari gare mu kuma a cikin suratul zukhruf Allah madaukakin sarki ya gaya mana karara yace walaula an takura nasu ummatan ku jara mu haka ne ayat ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharu na walu biyutihim ko abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa sai Allah ya ce in kullu zalika lama mata'ul hayati dunya Allah ya ce da ba dan kada mutane su zama kafirai ba domin Allah ya nuna dan in duniya an zama kafiri kafirai ba ruwansa kuma bai dame shi ba Allah ba abin da ke dame sa Allah madaukake sarki ce da ba dan ma kada mu da muka rage musulmai a bisawun kafirai ba Allah ya ce da idan ma mutum yayi kafirci sai mu sa a kirkira masa gida ka san kuma ginin ba ma ginin mala'ika ko ginin aljanu ma ko yanzu aljanu da kana da wani aboki aljani na kana da fuloti na kuka shirya a kafin safe ya gama ma gida a ku ba ku ga irin karfin da Allah ya ba su bane ba ku ga abin da suke annabi Sulaiman bane ha ha su ne ba ba su ne su ne hadan su kenan kawai in kana da floti da su ba sai a ga wani gida kawai ba ta gani irin sa eh da haka Allah madaukakin sarki ce ayi da ba dan kada mutane su kafirce ba da duk wanda ya kafirce sai mu sa a kinkira masa gida gida na azurfa da zinari da matattakala na zinari yana hawa yana sauka a cabawa gidan ado Allah ya ce amma dukan an masa wannan dan jin dadi ne na na dan lokaci kadan duka wayan kullun lamma matawal hayati duniya kwanakin da aka bashi ne kawai zai ta hawa na ya sauka kwana nawa ne na wai ma yayi amarya na ina nufin zai hawo ya gama sauka tunda Allah madaukakin sarki ya sanya tsufa a cikin rayuwar mu Allah ya gama da mu na ai dinka da kakalla naka tsufa ai kuma an kama nan lokaci bare ma mu da muka zo a wannan lokaci da lokaci yake gudu lokaci na sauri jama'a sati na saurin zuwa na wata na saurin karewa shekara na saurin yi yawa tafiya ana ta tafiya kuma kullun rasuwa ake bata zo kaina ba saboda kwanaki na ba su kare ba bata zo kanka ba dan kwanakinka ba su kare ba kuma kowa kwanakin nan nashi suna nan suna karewa kullum muna sai gobe sai gobe suna ta karewa suna ta karewa kana ta numfashi lissafin numfashi da Allah ya baka yana ta karewa har ran da zaka busa da karshe sai ka zama stop shikenan sai a koma wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace za mu ji yadda su daɗi na ɗan lokaci kaɗan sun mana ɗan ruhun ila azabin galis Allah ya ce sai kuma mu tasake su mu kora su mu tunkuda su zuwa cikin azaba wadda take mai girma mai kauri azabin gali ita ce azaba mai tsanani ita ce azabun shadid Allah madaukakin sarki ya tsare na wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaqulunna Allah قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون duk abinda kafiran maka sukewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yace masa wala in ta'altahu inda zaka tambaye su kace musu man khalaqa samawati wal ard waye ya halitta samai da ƙasa Allah yace la yaqulunna Allah ba ce ma Allah kuma ko arna yanzu ka tambaya waye sama ba zai ce masu sarkin garinsu ba na? na kai ka haka ne zai ce ma Allah ne shi ne ya ce to tun da haka ne Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan ƙwari alhamdulillah ta ce alhamdulillah kafirci su yi ta yi Allah ya ce bal aka saruhun la ya alamu sai dai mafi yawansu ba san wato matsayin Allah ba ba san matsayin imani ba na'am لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد lillahi ma fi samawati wal ard duk wani abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa lillahi na Allah ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai na Allah ne ba wanda ya san abin da ke cikin sammai sai Allah ba wanda ya san abin da ke cikin ƙasai sai Allah halittu iri iri iri idan ka shiga ruwa kaga halittun da suke ruwa shi yasa in masu ɗauko wato cikin ruwa akwai ayoyin Allah za ka ga halittar Allah ka ɗauka ƙasa ce amma halitta ce mai rai za ka ga wasu irin dabbobi mun saba ana ana ana ana sayan kifi a yanka idan ka shiga ruwa ka ga wani kifin nan ce ka ce ma tsoro zai kama ka da wani ya ga kaman kifi ya kai girman masallacin nan ba zai iya ci ba na tsoro zai kama kuma akwai su Allah ya yi halittu ya yi halittu masu masu yawa don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma komai nashi ne kuma inna Allah wal ganiyul hamid Allah shi ne mawadaci abin godiya Allah mawadaci ne ga komai ga kowa Allah bai bukatuwa zuwa ga komai bai bukatuwa zuwa ga kowa kuma kowa yana bukatuwa zuwa ga Allah da wanda ya yadda da wanda bai yadda ba eh Allah ka shirye da
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم kafiran maka lokacin da suka yi kokari su hana kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi na musulunci suka ga ba zai yi ba suka yi suka yi su fito ta nan su fito ta nan duk abin ya sai suka dawo suna cewa ah wato zai iya gama wato wahayi da ake man na qur'ani ai wato kaman zai kare za a kai lokacin da kamar an gama mar wahayi ba a san ma me za a gaya masa ba shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce walau annama fil ardi min shajara idan da a ce duk wata bishiya da ka ganta a bayan ƙasa duka za a sare ta a yanke ta a yanyanka ta a mai da ita alƙalami ta san da za a samu alƙaluma na ko a zansu nan Allah na tuba ko a gane nan alƙalami nawa za ka samu in kana tafiya a jeji bishiyu ne na jejuna duka to Allah ya ce duk bishiyun duniyar nan inda za a mai da su alƙalami wato abin rubutu sa'annan walbaharu duk kuma kogi da ka sani na duniya kuma ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhur kowanne kogi wannan sab'a da kaji ba lissafin bakwai bane malum sun ce lissafi ne na kaiwa iyaka wato in aka fada da larabci ana nufin inda kogin duniya sun kai malala gashin saniya ba wai bakwai ba don wasu daga wannan suka dauka suna lissafi cewa koguna a duniya guda bakwai ko ba haka ba ne wato wannan bakwai din lissafi ne cewa an ƙure ko da za a samu kogunan duniya su zama wato dukansu sun zama tawada a juya su duka kogunan duniya kuma kogunan nan malala gashin saniya ai kun san wannan lissafin na bai da bai da iyaka to inda za a yi haka a ringa rubuta ana taba tawadan nan ana rubuta ayoyin Allah ana taba ana rubuta ayoyin Allah shine Allah ya ce ma nafidat kalmatullah kalmomin Allah ba za su kare eh ba za su kare ka kalli maliya ko maliya aka mai da ita tawada aka ce za a yi rubutu misali na ai ka san za a yi rubutu ko to bare Allah madaukakin sarki ya faɗa ko guna guda bakwai wannan bakwai din yana nufin duk yawan ko a ninninka a ninninka a ninninka marasa iyaka Allah madaukakin sarki ya ce ma nafidat kalmatullah kalma Allah ba za ta kare saboda mai inna allaha azizun haki Allah mabuwayi ne kuma mai hikima wato mai iko ne akan komai duk abin da aka yi wato yake son zai yi kuma ba wani abin da yake gagarin Allah maɗaukake sarki na'am ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير Allah madaukakin sarki yace shi ma wannan maluma suka ce kafiran maka ne suke wata magana suke cewa an ce in an mutu za a tada mutane ai an dade ana mutuwa wannan kamun a tada mutanen a tada na nan a tada na can a tada sai Allah madaukakin sarki yace ma khalquku halittar ku gaba ɗaya bata kasance ba wala ba'asukum da ta da ku gaba ɗayan ku bai kasance ba illa ka nafsin wahida sai dai daidai kamar yake kamar halittar mutum ɗaya ne saboda shi Allah maɗaukakin sarki inna ma amruna da shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun da haka yadda zai ce abubuwa mutane miliyan dubu ɗari su kasance haka zai ce mutum da ya kasance da haka ba wai abinda ake cewa wannan wani ɗan uwanmu wai ana masa lissafi ana cewa hanya Allah ta bi ta cali yawa wai ke cewa kasan cali kuwa wato yana ga calin yana hanyoyi eh to babu Allah maɗaukakin sarki ba wani abun da ko da kaji ana Allah yake cewa ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana a fi sittati ayyami a kwana shida ai Allah yayi haka ne kawai don hikima don a koyar da mu tsari a cikin rayuwa amma da Allah ya so duka sai yasa inda Allah ya so ma kawai sai yasa ana haihuwar mu sai ma a haihuwar mu duka duniya rana daya kuma rana daya din mu mutu amma Allah dide haka kuma wannan tsari ne da kaje Allah ya faɗa yayi kaza fi yawmain fi duka yayi ne kawai da ya koya dan adam tsari amma inda ba dan haka ba shi yasa da kafirai suke cewa wai Allah ya halitta kwana shi da ya huta kwana daya sai Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad khalaqana samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama lamassana min lugu Allah ya ce ba wata gajiya da ta shafe mu kawai tsari ne aka yi dan dan adam ya koyi yadda zai yi rayuwa ya koyi yadda zai zama yana da tsari a cikin rayuwarsa to Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne ko mai gani kun ga sai Allah ya kawo ji da gani saboda me ya ce ka nafsin wahida wato ko duk abin da ka gani tashin alkiyama baka ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace gaba ɗayan hisabi hisabi da Allah zai yi bayan ya tara yawma yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirin dan Allah zai tara na farko da na ƙarshe yanzu a najeriya da aka yi najeriya 1901 ne lokacin da aka ci an sun aka sun makirar najeriya da sunan najeriya na? to daga lokacin kana ga mutum nawa ne suka mutu zuwa yau kasan an mutu da yawa to ka hararo china ka hararo india ka hararo duk duniya shi yasa taron tashin kiyama jama'a Allah ya kira shi yawmal jam'i wani irin taro ne wanda ko a tunanin dan adam ma an wuce shi domin taro ne da Allah zai tara mu babu wanda baya ne haka Allah ya ce wa hasharnahum falan nugadir minhum ahada za mu tara su ba wanda zai zama bayan amma kaga taron duniya wani bayana wani ya mutu wani yana asibiti wani ya yi tafiya na amma wannan taron kuma ba wai nan zamani a'a tun daga kan annabi adam alaihi salam har mutum na ƙarshe wanda idan mamansa ta haife shi ba matar da za ta sake haihuwa a duniya wato ita ce matar da za ta yi haihuwa ta ƙarshe in ta haihu ba wata mata za ta ƙara haihuwa to har shi ranar ana tare Allah zai tara mu to amma hisabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai yi mana hisabi duk duniyar nan duka duka bai wuce kaman daga azhar zuwa al'asr ba iko na Allah eh amma fa za a tsaya ha a tsaya ko tsayuwa ne da cewa wasu kuma za su tsaya za su suna cikin inuwa Allah sa mu a ciki wannan tsayuwar gaba ɗaya da firgicin tashin alkiyama da damuwar tashin alkiyama Allah ya ce wasu ba sa ciki wahum min faza'in yawma izin aminu Allah ta duk firgicin tashin kiyama su suna cikin aminci Allah ya sa mu a ciki al musulunci yayi ta nusa mana yadda za mu shiga ciki Allah ya sa mu shiga na ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير
Allah madaukakin sarki yace alam tara shin baka gani ba cewa annallaha yulijul layla fin nahar Allah yana shigar da dare cikin yini sanin wa yulijul nahara fil layl ya shigar da yini cikin dare ka san wani bai taba tsayawa ya lura shi ya ɗauka ma raɗin shi ne a yi dare kawai dole za a yi dare an jima na dole gobe zai tashi da safe kawai haka ya ɗauka bai taɓa lura cewa iko ne na Allah iyawa ne na Allah ba wanda isa yi ba ba wanda isa yi yanzu an ji dazu muna cikin rana na yanzu mun dawo dare wani ba ruwan shi kawai shi zanin shi ne a mar dare kawai da ya bacci na gobe a mar rana na iko ne na Allah iyawa ce ta Allah yake shigar da dare a cikin yini ya shigar da yini a cikin dare ya sa rana tana ta tafiya kullum ranar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duran da kaga ta wadi haka sai ta je ta yi sujada a ƙarƙashin al'arshi haka take ta faɗiwa ta fito ta gabas ta faɗu ta yamma ta haka take ta yi ta je ta yi sujada a ƙarƙashin al'arshi a ce mata ta tashi ta tafi don ta samu ta fullo haka take yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wata rana zai zo da za ta je ta yi sujada sai Allah madaukake sarki ya hana ta izinin tashi ita da kanta ce ya ubangiji wato ta kusa lokacin fitowanta ya kusa sai Allah ce ki koma ta inda kika fito shine ranar da idan ta dawo to la yanfa'u nafsun imanuha la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira shikenan ba sake shiga musulunci babu tuba daga lokacin za a rufe kofar tuba an gama duniya to Allah madaukakin sarki yace sanan wasakhara shamsa wal qamar kuma Allah ya sau ya sauwake rana da wata kana ga rana kullun tana fitowa wata yana ta fitowa duk baka duwa cewa wa yake fito da su ina suke Allah ne wannan iko ne na Allah ba wanda ya sai Allah ya ce kuma kullun yajri ila ajalin musamma kowanne yana tafiya zuwa wani iyaka da aka yi masa domin akwai lokacin da za a gaba daya a dushe ranan duka da duk abin da ka sani saman ma duka a ruguje ta eh duka da ka sani kasan ma duk a nade ta Allah madaukakin sarki yace akwai lokacin duk za a gama idza sama'u idza shamsu kuwirat wa idza nujum kadarat duka duka alamu ne idan lokaci duk Allah zai ruguza su Allah madaukakin sarki ya ce wa annallaha bima ta'maluna khabir kuma Allah dangane da abin da kuke aikatawa masani ne kuma zai ba ku labari dalla dalla abin da kuke ba abin da kake Allah bai sani na wataƙila kai ka manta mai ka kalla a talabijin ɗinka amma mala'ika ya riga ya yi rikodin ɗinka yana nan ka manta mai ka kalla a wayanka na yana nan yanzu an tambaye ka tunda ka sai waya data nawa ka taba siya na Allahu alam ko to malaika yana nan da record na nawa ka siya credit na nawa ka taba siya yana nan ya kamata ma mu ringa kwatanta akalla akalla ya zama sadakan da muke ya fi kredit da muke sa a waya kun gane hausan na aiki mara wallahi ka yi kokarkar da ka je layira zan kredit ɗinka ya fi abin da ka kai layira wallahi akwai matsala fa ga inda za ka je ka yi rayuwa dindindin aina ya kamata ka alkinta ina nan wani abu ne ka danga gudawa za ka jiran da ka sa kredit na dubu ɗaya ka yi sadakan dubu ɗaya aƙalla ne ka 50-50 to Allah madaukakin sarki ce zai ba mu labarin duk abin da muke aikata a zalika
zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ما يدعون من دونه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير على مدوكتين سركيتي ذلك wato wannan iko na Allah da ya gwada na halittar sammai da ƙasa da fitar da rana da wata da duk abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana yana yi Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan ya nuna ma bi anna Allah huwal haqq ta Allah shine gaskiya wa anna ma tad'una min dunihi al-badil duk wani abin da ake bauta kuma bayan Allah suke bauta kuma ba Allah ƙarya ne babu wani abin da ake bauta su su laraba makama abubuwan da suke bauta ko da yake ba su wuce duk abubuwan da suke bautan wani wasun Allah yanzu ba yanzu duniya akwai masu bautan saniya ko kaga dai hauka ta ƙare ga mutumin da zai bauta saniya ina hankali ita saniyar nan ba ta magana ba abin da take to amma gare su akwai masu bauta gunki ma gunki wanda baya ji baya gani to kaga ma garan larabawan makada dan su sukan dan yi su sukan yi dan gunkin da dan wani abin da zai ciwu na dabino sukan yi gunki da dabino a daka shi a tura shi ka gan shi ya fito yana zara ido ana kuma bauta masa akwai wata kisa ko su sai na'uwar ne wasu ce ba shi ba ne wasu ce ba shi ba ne yake ba da la amma wasu ce shi ne yake ba da labari yana makan khalifa ana zaune a kujera sai ya yi murmushi shi ne aka tambaye shi ya muka ga kana murmushi ya ce ai yana tuna yadda Allah ya batar da hankalinsu mutum da hankalinsa ya zama wai abin da yake bautawa kuma shi ya yi shi ya ce ya tuno shi ne wata rana ya yi abin nan gunki na dabino wasu ka ce na cikui ne wato nuna rakumi ya ce kuma ya shiga na cikin tafiya kuma abincinsa ya kare ya ce sai ya fito da gunkin ya ajiye shi ya tsuguna ya ce to mai gida kaga dai na tafiya ta yi tafiya kaga abinci ya kare na a taimakon a sama mun abinci ya ce sai kuma mai da shi ya ci gaba yunwa ya kara ya fito ya ce har ya jigata shi ne da ya fito da shi ce to kaji da kyau na idan baka ban abinci ba zan cinye ka haka ya gaya masa ya ce ko ka ban abinci ko don abu ya kai ya ce yana tafiya sai cire kai ya cinye cire hannu ya ce kawai samun kaka insula ya cinye ubangiji shi ya ce yadda ɗan adaya da a ce wannan kuma shi ne abin bautarsa Allah ka tsare mu to Allah madaukakin sarki yace wa anna Allah huwal aliyul kabir kuma Allah madaukakin sarki shine al aliyu madaukaki kuma al kabir wanda yake mai girma kaga ayar da Allah madaukakin sarki ya magana akan mazaje su kula da mata kada su idan mata sun musu abu su daddaure su ya guri ai Allah da wannan kalma yayi abin nan cewa su sani inna Allah kana aliyan eh dan in ka dauka kai matarka tana karshen kasan ka to kai kuma ka sani akwai wani a gaban ka eh na
alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la
Allah madaukakin sarki ya ce alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah shin baka ga cewa jirgin ruwa tana tafiya akan kogi da ni'mar Allah bane kaga yana daga cikin manyan ayoyin Allah a jirgin ruwa saboda duk abin da ya hau ruwa mai nauyi nitsewa ya kamata na amma Allah madaukakin sarki da ikonsa ya sa jirgin ruwa sai ya ɗauki kaya mai yawa ya yi ta tafiya bai nitse ba in ka ga nitsewan ya zo ta sai dai tsautsayi na hatsari wanda Allah yake in ya kaddara shi to Allah maɗaukakin sarki ce ikonsa ne aya ce ta Allah maɗaukakin sarki kuma ni'ima ce bi ni'imatihi da bi ni'imatillah da ni'imar Allah yake wannan kuma Allah ya haka ne liyuriyakum min ayatihi don Allah ya gwada muku ayoyinsa ku gane Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai Allah ya ce inna fi zalika cikin tafiyan jiragen ruwa akan ruwa ba su nitsewa la ayatin akwai abin lura akwai ayoyi gawa li kulli sabbarin shakur ga dukkan mai yawan hakuri ko mai yawan godiyan Allah eh in kana son ka zama ka ringa hakuri kuma ka ringa yawan godiya Allah nan ne zaka ga zai zama aya ayoyin Allah za su zama ayoyi gare ka haka Allah ya ce li kulli sabarin shakur mai yawan hakuri kuma mai yawan godiya Allah waɗannan sifofi ne wanda duk wanda ya kama su zai yi nasara a duniya eh ka zama kana da hakuri kuma kana godiya Allah hakuri dama Allah ya tabbata lahira ka tayi ka gama da ka samu lahira shi godiya kuma duk ka samu duniya domin duk abin da Allah ya baka gode sai kara ma kara in ka ki godiya kuma shikenan na wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum falamma najjahum البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور
Allah madaukakin sarki ya ce wa iza gashiyahum mawju ka zulal idan suka hau jirgin ruwa suka hau kogi sai ya zama kumfan kogi ya lullube su kaman bakin dutse wanda suke shiga jirgin ruwa su za su gane wannan in mutum na tafiya a cikin manya-manyan koguna zai ga irin wannan in kumfan kogi ya taso haka zai yi ya rufe su Allah ya ce idan suka ga irin wannan hatsari ya same su da'awullah sai kaga suna kiran Allah suna roƙon Allah mukhlisina lahu din ba lokacin ba za ka ji sun kira wani abun bautan su ba amma falamma najahum ila albar lokacin da Allah ya tserar da su zuwa ga wato wajen teku faminhum muktasid Allah ya ce cikin su akwai mai godiya wasu ka ce akwai mai kafircewa ni'imar Allah duka tafsiri haka suka kawo shi wasu ka ce a'a wannan muktasid din wanda yake ya yarda ya gode wa Allah cha lalle Allah shi ya tserar da shi sai shi ya samu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ya ji haɗu ayatina ba kowa ne zai dinga musun ayoyinmu ba in ji Allah maɗaukakin sarki ya ce illa kullu katarin sai dai dukkan mai yawan yaudara katar shine mai yawan mayaudari kuma kafur mai yawan kafirci kaga can Allah maɗaukakin sarki ya ce ba kowa zai imani da ayoyinmu ba sai mutum mai yawan haƙuri mai yawan godiya to kuma ba kowa yake bucirewa ayoyinmu ba anan Allah ya ce sai mai yawan wanda yake musu mai yawan yaudara mai yawan kafirci Allah ka tsare mu
ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi yawman la ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ولا يغرنكم
Allah maɗaukacin sarki ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kun ga wannan kiran kowa da kowa Allah yake kira Allah kowa da kowa yace yace ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wakshaw yawman ku ji tsoron wata rana ranar da yake la yajzi walidun an waladihi wato uba ba zai iya wa ɗansa komai ba ba zai iya taka wa ɗansa da komai ba ba zai iya isar wa ɗansa da komai ba wala mauludu haka nan ɗa ba zai iya taka wa mahaifin shi da komai ba wato in za a kai uba wuta ɗansa na gani ba zai iya hanawa ba Allah ka kiyaye in za a kai ɗa wuta ubansa na gani ba zai iya hanawa ba shi ne ranar tashin alkiyama Allah ya ce ku ji tsoron ranar da ba wanda zai isa yawa wani wani abu a wannan rana kuma inna wa'adallahi haqq kuma alƙawarin Allah gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne duk wanda baya hararo kai shi a filin tashi alkiyama da sauransu ka ringa kallon hoton ka ga kanan ka tashi a kiyama kuma za ka tashi amma ka ringa hango ka a cikin inuwa na? da aka sai a yawaita sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su zama fi zulli sadaqatihim yawmal qiyama suna karkashin inuwar sadakar su ranar tashi alkiyama yawan sadakar ka yawan inuwar ka ranar tashi alkiyama kullum na kira sadaka ba karkar ka ji ana ayi sadaka kana tuna wani mutum angon ku shi zai ringa yi a'a ka ringa yi karka yadda baka sadaka wallahi komai talaucin ka kuma ko kai ne beran masallaci na Allah ka ringa sadaka eh ka ringa sadaka ka ringa yi gurgurdan karfin ka domin Allah madaukakin sarki abin da ya ba wanda ya babba dan ya bashi babba ne yayi ko kai kuma da kai karami in ana ba da aljanna har da kai sai Allah ya baka kai ma dan abin da zaka iya kai to Allah madaukakin sarki yace da haka fala ta gurannakumul hayatid dunya kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku Allah ka tsare mu kuma wala ya gurannakum billahi algaru kada ku bari marudi shine shedan mai rudi ya rude ku amma dai kam mu mun zo zamanin da shedan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ga yanzu ai ba kaman bacci kawai yake ma da burgonsa a lallabe to me zai zo yi ka ga mun shaidan me zai zo yi tun da ya hada mu da waya ya sa mana data to me zai zo yi daman wata yake so ka shiga daman Allah yake so ka sabawa daman haram yake so ka riga kallo kaga me zai zai daman shi so yake mutum ya zama cikin sabon Allah duk magabata kirkiri yake fito musu don ya ga cewa ya sa su saba Allah don bayan da zai babu irin saba Allah kullum mutum cikin bauta ibada cikin bauta sai kaga wani ma in ya ji haushi har zuwa yake ya zama mutum ya zo ya sallama a gidan shi ya yaudare shi irin su imam hassan al-basari akwai kisosin shi da iblis ya dan da ka sani ya zo mar ziyara kuma yana gane shi har ya ce gafata malam kaza da kaza ya ce eh abokin gaban Allah ya aka yi kwana biyu su gaisa an na eh ya taba zuwa ya ce tambaye shi ya ce yaya kake da bayan Allah yanzu ya ce masa malam ni ma abun yanzu ya shiga bani tsoro in ji shaidan ba eh ya ce wai shi ma abin mutane sun shiga ba shi tsoro ya ce wai da shi yake zuwa ya kama hannun mutum ya kai shi wajen saba Allah ya ce shi ma yanzu kallo yake zuwa to Allah ya sa ba mu ba ne ba Allah ya sa ba mu yake kallo ba sai Allah ya sa can kusa da garin su ya juju ya can can can can dai Allah ya sa ba mu ba ne na? a ce mu ne har mutum ya kai matsayin da shedan zai zo kallon shi na kaga ai abin nashi yayi yayi yana yana da duk akwai kisoshin magabata saboda yana son sai ya halaka su in ka karanta littafin nan talbisu iblis za ka ga kisoshin sa da bayin Allah akwai kisarsa na bawan Allah liman wanda ya zo ya same shi ya kullu yana masallaci malami ne yayi ya dai na filfilinsa ba lokacin sallah bane ya fita haka bakin garin masallaci yana hutawa kawai ya gaishe ya taho da sauri yazo ya kama malam yanzu kaman kai ka bar masallaci ka fito bakin titi kai wa yadda ya rikita shi yace nagode malam sai ya tashi sai ya dawo cikin masallaci yana tashi kawai ya shigo masallaci sai dulum ya ji katanga ta faɗi ya ga ta zube a daidai inda ya tashi sai ya dawo ce ikon Allah malam ka gani Allah ya ma albarka na eh ai bai san waye ba yana ya yace masa a kai dai ka bari kawai ba shi ba wani albarka da yake ne yace masa ka san ni waye in ji shi ba na na yawa ko zan na jin Hausa ko yawa yawa yace shi ne yace masa ai abin da ya sa ka gana zo ya ce masa shi shi ne shaidan yawwa ya ce ko da ka gana zo na ga katangan nan ne saura irin ta waɗi kuma in ta waɗi ta rufe ka ka mutu ka yi shahada ya ce kaji ya ce shi ya sa na ce ka koma masallaci ya ce za ka bakar ma muka mun godiya saboda in kai shahada ka sha na ka gama da ni ya cuce shi eh haka yake to to kaga mu kan Allah na tuba inda ya hada mu da abubuwan nan Allah dai ya tsare mu Allah ka shiryar da mu na inna allaha indahu ilmus saa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
waɗannan wannan aya ita ce wadda aka ta ƙara aka ƙara da suratul luqman da ita ita ce ake kiranta mafatihul ghaib wanda ba wanda ya san su sai Allah Allah madaukakin sarki ce inna Allah indahu ilmus sa'a sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama yana wajen Allah ba wanda ya san lokacin sai Allah wai nazilul ghaib kuma Allah shi yake saukar da ruwa ba wanda ya san lokacin da za a yi ruwa sai Allah karka ji ana cewa weather forecast masu za a yi ruwa gobe za a yi ruwa jibi duk hasashe suke yi Allah sun sha faɗa Allah ya ƙi na sha ba ku labari a nan a nan ƙasan Allah ya yi wata aya aya ce babba amma mutane sun manta da ita shugaban wannan wajen me sunan shi ne namet a wannan lokacin ban iya tuna sunan shi ya je nta live ya gama bayani cewa sun duba sun ga abuja ba za a yi ruwa ba nan zuwa kwana biyar yana cikin nta an gama wannan hirar sai ruwa ya barke wallahi aka yi anan gari har mai labarai ke aka yi raka ne da ya ce to abin da suka gani shi nan to ba haka mai ruwan ya canza shi ne kawai abin da ake ya an yi ruwa eh da haka Allah madaukakin sarki shi ya san lokacin da za a yi ruwa sannan waya alam ma fil arham Allah shi ya san abin da ke cikin wato mahaifa idan mani ya shiga ba wanda ya san namiji ne ko mace sai Allah ba wanda ya san wannan mutum kafiri ne ko musulmi sai Allah ba wanda ya san wannan halitta mai arziki ne ko talaka ne sai Allah ba wanda ya san duk Allah ne sani sai wani lokaci da in Allah ya so sai ya bayyana kamar ruwan ma Allah yana ga mala'iku za a ruwa je kaza za a ruwa kaza duk yana bayyanawa amma kafin ya sani ba wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki sa'annan wa ma tadri nafsun ma za ta kasubu gada babu wata rai da ta san me za ta yi gobe amma kaga wani zai ce ya shirya zai je office ko gobe kuma sai Allah ya bar shi ya je ana Allah ne ya barka na kuma baka san me za ka yi ba hasashe ne sai Allah muna roƙon shi ya bar mu abinda muka shirya mu yi amma ba wanda ya san me zai yi gobe ba wanda ya san abinda zai same shi gobe eh ko bokaye da suke faɗa kawai suna hayaniya su ba abinda suke sani boka zai ce ma yayi kaza yayi kaza kawai yayi ta hayaniyarsa eh ya in ya samu ya canka dan canki canki ne in ya canka to in bai canka ba shikenan dan haka suke tawa mutane wani ya je wajen boka ya gama masa barazana kawai sai aka ɗauke wuta boka ya nemi ashana ya rasa kuma akwai ashana ka gane ashana ashanarsa ya nemi noman duniyar nan ya gaganta shi ya ce a to kai kowanne ya ishe nuna makar yake na da kamata a yi ce kawai ce a jana na eh sai ta zo da kawai abubuwa ne wanda yake na bata Allah ya tsare mu sa'annan Allah madaukakin sarki ya ce wa mata diri nafsun bi ayi arzin ta mutu babu wannan da ta san aina za ta mutu wace za ka mutu aina za ka mutu yaya za ka mutu ba wanda ya sani Allah ya sa mu yi mutuwa mai kyau Allah ya sa mu cika da imani inna Allah alimun khabir Allah shine masani kuma mai bada labari kan duk abin da muka aikata alhamdulillah ga mu